الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا اخوان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke jikin gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darsi cikin littafinmu na akhda'ul musallin kusakuran masallata na babban malami al'alama a sheik alhafiz muhammad siddiq ilminshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yinin laraba daren alhamis wanda hakan ya nuna daidai da tara ga watan safa watan biyun musulunci shekaran hijira 1446 sha hudu ga watan takwas na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malam da yana nan yana mana magana game da kusakurai da ake samu game da juma'a ko gabatar da ibada ta sallar juma'a a mun karanto kusakurai wanda suka shafi na kauliya kenan a kaɓa'ul kuɓaɓa alƙauliya kusakuran limaman juma'a wanda yake faruwa ta furuci ko ta magana to a wannan gaba mun karanta kusakurai guda tara yau za mu tashi kuskure mai namba na goma kuma karatun iya shafi littafi na 125 wannan kuma shi ne darasinmu na 53 a littafi isha maliki cewa itikadu wujubi khatmil khutaba bi qawlihi ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i lil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun suratu suratun nahal ke Allah ta'amala yake cewa kuskure ne a ce dukkan wata kutuba ta juma'a sai an rufe ta da wannan aya ana fahimta a galabiya za ku ji limamai suna karanta ta ƙarshen kutuba inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun aya ce tana cikin surutun nahal kuma aya ce da take magana kan wasu umarni da Allah ya yi kuma da wasu hani da Allah ya yi ya yi umarni da abubuwa guda uku ya yi hani da abubuwa guda uku ya yi umarni da al'adu wal ihisanu wa ita idil ƙurba ya umarce mu mu zamto masu adalci ya umarce mu mu zamto masu kyautatawa ya umarce mu zamto masu bama wa ‘yan uwanmu’ hini ita idil qurba da abinda Allah ya baka to ka dan samu na baka biya yan uwanka a ciki wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya hana mu abu uku wayan hanil fahsha'i wal munkari wal baghi ya mana hani ga alfahsha da munkari kuma da albaghi albaghi shine azul zalunci alfahsha shine abin da yake fita da baki wanda shari'a ba ta da shi ba kaman zagi da ashariya da abin da ya kamata an gane ku da munkar da kuma abin da shari'a ta kyama a fada ko a aikata to an su limaman sai suka dauka cewa wajibi ne sai ka kammala kutubarka da wannan aya idan ka zo karshen kutuba to za ka karanta wannan aya to itikadi cewa dole ne sai an karanta ta karshen kutuba shine kuskura kutuba tana inganta ta zama daidai ko da ba a karanta wannan aya amma a ce dole sai an karanta ta kuma ba a karanta ta da matsala to wannan shine abin da maliki nusar da yace kathiru min al-khutaba da yawa daga cikin masu khutuba itakadu wujubi inha al-khutbatu saniya yawmul juma'a sun kudire cewa wajibi ne a kammala khutbar juma'a ta biyu a ranar juma'a bi qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake ta inna la ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba sun kudire a zuciyarsu abun wajibi ne ana fahimta cewa in baka yi bato da matsala wa qauluhum ba'da da fadin su bayan karanta wannan aya a ce udkurullaha yadhkurukum ku ambaci Allah zai ambace ku an gane ku to shi ma wannan a ce dole sai an faɗe shi a ƙarshen kutubar juma'a kuskure udkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un da yawa za ku ji ana kammala kutuba da wannan bayan karanta ayar sai a karanta wannan to abinda wanda yake nufi shine ku ambaci Allah Allah zai ambaci ku washkuruhu ala ni'amihi yazidukum ku gode masa kan ni'imar da ya muku sai ƙara mu wala dhikrullahi akbar ambatan Allah shine abu mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah iya kallon ya san da abin da kuke aikata ana fahimta duk ma'anonin suna da kyau amma me yake kuskuren da malaki so ya dusar da mu a ce dole dole sai an kammala kutuba da wannan amma an ba ɗau abin wajibi ba ne liman ya karanta ɗaya sau biyu a wata ko a wata biyu wani ba matsala ba ne tun da waccan ayar aya ce ta wa'azi wannan kuma abin da aka kawo shi ma kalmomi ne masu kyau a cikin rayuwar mutum musulunci ana fahimta maliki cewa wa mallam ya fa'al zalika sara khutbatihi naqisa daga cikin kudurinsa abin da maliki so ya nusar da mu shine suna cewa duk wanda bai kammala kutubarsa da waccan aya kuma da wannan ambaton Allah ba to kutubar ta zamto na haƙisa ta zamto tauyayya kamar kutuba ce bata shiga ba to wannan kudiri shine kuskure qala shaqiri malan shaqiri yake cewa katmu thaniya ay al kutuba rufe kutuba ta biyu bi kaulihim da fadin su udkurullaha yadhkurukum ku ambaci Allah Allah zai ambace ku au aya inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan ko karanta waccan aya da Allah yake cewa yayi umarni da ayi adalci ayi kuma ihsani sannan kuma ayi ita idil qurba ana fahimta yace kudirewa da cewa dole sai an rufe kutuba ta bi da waɗannan yace bid'a kudirin bid'a ne wa kad kanat kutuba taktum bil bil fi qurunil ula ya ce a ƙarni na farko wanda ne ƙarni na farko ne yau zamanin manzana salari suna shi ne ƙairul ƙurun shi ne ƙurunil ula ana fahimta to a ƙarnin farko da manzan Allah ya rayu da sahabbansa a wannan ƙarnin to sai male ke cewa a abin da suke rufe kuɗu ba su da shi shi ne a ƙuli ƙauli haza wa astagfirullah li wa lakum ana fahimta an ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a galibiyarsu da wannan suke rubi hukuma ma'anarsa shine aqulu qawli hada wannan shine abin da na fara mu wa astaghfirullah li wa lakum ina nema wa kaina da ku gafaran Allah ana fahimta to ya ce a karnin farko da yawa da wannan suke rubi kutubomin su amma wala ba's malici babu laifi an yaktima al-khatib khutbatihi bi ayatin qur'aniyyah ba laifi bane mai kudu ba ya rufe kudu ba su da ayan qur'ani ba laifi bane ba aw ghayriha min al ahadith ko watan aya kaman hadisi ka rufe kutubar ka da wani hadisi ba matsala bane wal hikam lil wa'd wal irshad ko wata hikima take karshen wa'azi ko nusarwa amma walakin duna an yi attaqida anna zalika min sunan aw wajibat ba tare da kai kudiri a ranka ce hakan sunna ce ko wajibi bane an bayyana maganar karka ce dole sai an rufe da wannan aya ko an rufe da wata makamanciyarta ko an rufe da wani hadisi ƙudirin da za ka yi na mai da abin wajibi ko suna yi ne kuskure amma an baka yi wannan ƙudirin ba wannan babu wata matsala ana fahimta aulu zum al kutuba ko cewa kutuba ta lazumci wannan dole sai an karanta waccan aya ko hadisi walau da zalika da a ce za ka yi ƙudirin haka din sara ma'ata bihi min al muhdathat to abin da ka zo da shi iya cikin ƙagaggun abubuwa shi ne mahudasat an gane ko iyyakum wal muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna ana fahimta ma'aiki yake cewa ina kashedin ku iyakun a iya cikin tahzir kamar gargadi ina jan kullun ku bil muhdathatil umur a ce ku dinga a shiga cikin kagagun abubuwa a addini ku dinga aiwatar da abin da bahi da asali ana fahimta so ne muhdathatil umur abubuwan da aka kirkiro su aka kaga su cikin addini sai ma'aiki ke cewa to ku tsaya wa kaji dukkan wani kirkirarren abu addini bid'a ne dukkan bid'a kuma bata ce dukkan bata kuma in ba a tuba wuta yake kai mutum ana fahimtar wannan to sai malik ke cewa iya cikin muhdathat allati ma anzara Allahu biha min sultan kagagun abubuwan da Allah ta'ala bai saukar da wata hujja wajen aikata su ba an fahimci wannan Allah sa an fahimta kada ce sun ce ai rufe kudubar da inna Allah ya amuru bil adl is ai bid'a ne to ba haka muke nufi abinda mala yake nufi shine ka ce wajibi ne sai an yi haka wajibcin sai an yi haka shine kuskura amma ka rufe kudubar ka ba tare da ka ce wajibi bane wannan ba matsala bane wannan shine abin da ya kamata a bayyana akaba al khutaba al fi'liya kusakuran wa'ansu daga cikin masu kutuba da yake faruwa wajen aiki wannan mun gama alƙauliya kenan ko wannan kuma alfi'iliya abinda aiki ne zai nuna cewa wannan aikin kuskure ne na daya al-imsak bi sayfin min kashbin aw asan a ce dole liman sai ya rike wani takobi na katako ko wata sanda an gane ko idan zai hau minbari to kaga yanzu ai malam mai shawai sai dai baka hakuri yanzu hawa da sandar wani lokacin iya zama wajibi ma yanzu din da na ce za a farko mutum daga mimbari ga kan karke sandar ka mai kyau kaga sai kai maganin wanda zai faɗo ka ko to yace kudiri cewa dole sai an yi riko da wannan bi saifi min khashbin wani takobi da za a yi shi da katako kirar takobi za a yi amma katako ne aw asan ko sanda a ce dole sai ka yi riko da su sannan za ka hau mimbari kai kutu ba to cewa ƙudirin dolantar da abin wajibtar da abin shi ne kuskure nara kathiran min al-khutaba malici za ka da yawa daga cikin masu gabatar da khutba yamsikuna siyufan min khashbin suna rike da takuba da aka yi su da katako PIDM suna rike da su a hannunsu asna a khutbatil juma'a a yayin da suke gabatar da khutbar juma'a an gane ko mu'taqidin hakan kuma suna kudiri a ransu cewa annannabiya sallallahu alaihi wasallam kana yamsiku shay'an asna'a khutbatihi asna'a khutbatihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamsiku sayfan wa iya rike takobi a lokacin da yake gabatar da khutbarsa ana fahimta duk wanda zai rike wannan takobin na katako ko sanda amma a ransa iya iya kudirci cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi ma duk kudu ba iya rike da wannan abun to shi ne kuskuren injimalar wa minhum daga cikinsu man ya atakidu anna dina kama bihi wa ansu kuma suna cewa ai addinin ma da wannan takubin ya tsaya dole sai ka rike kamar iya da wata miza cikin addini kenan wa hadha min al aqba to wannan kudirin ta irin wannan manufar to sai ma da shi kuskure ne wal munkarat al muktaliqa cewa abubuwa ne wanda shari'a ta kyamace su wanda aka kaga su cikin addini al-muqtalika shine al-muqtara'a ko al-mubtadi'a ko al-muhdatha da iya daukan wannan ma'ana abubuwa kagagu kirkiraro cikin addini an bayyana wannan qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim yake cewa walam yakum biyadihi sayfun wala ghayra ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba ganin wani takobi a hannunsa in zai hawo minbari ba ko wani takobi wa inna ma kana ya'tamidu ala qausin aw asad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana iya hawa minbari ma da kwari da baka musamman kamar a ce lokacin yaki ne idan a lokacin akwai barazanar za a kawo musu hari ko ana cikin yaki to in zai hawa minbari da kwari da baka yake hawa minbari aw asan ko sanda an gane ko qabla an yattakiza al-minbar iya rike su ma kafin ya hau mimbarin suna hannunsa wa kana fil hurub ya kasance cikin fil harbi kai ya kasance cikin yanayi na yaki da kuma babu zaman lafiya ya atamidu ala kausi iya dogarawa da baka iya hawa kan mimbari da kuri da bakan shi saboda me ko ta kwana ku kaga iyaye limamai kuma su kusan da abin da za ku hawa mimbari da shi a sosai kuwa ku daina hawa mimbari haka da mun duniyar ta zama ta akwai yan gada-gada yanzu yawa ku dinga shiri sosai in za ku hawa mimbari ko ta kwana tun daga ma'aikin Allah iya hawa mimbari da sanda ko da kwari da baka musamman lokacin da akwai hatsaniya ko rahin zaman lafiya sai ya hawa ne ya zama to akwai tsaro da kariya fahimtu sai malik ya cewa a wa kana fil harbi ya'tamidu ala ala kausin wa fil juma'a ya'tamidu ala asal a sallar juma'a kuma lokacin iya dogaro da sanda in ba lokacin yaki bane wake wa lam yahfaz anhu annahu i'tamada ala sayfin ba taɓa rawaito cewa manzon Allah ya hawo minbari da takwabi ba ba innahu la yahfaz anhu ba'da ittikhad al-minbar annahu kana yarqahu ay yas'aduhu bi sayfin wala qausin wala ghayra maliki cewa fa innahu la la, la yahfazu an ba taɓa rawaitowa an ko an kiyaye daga gare shi ba shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ba da ittikad al-minbar bayan ya hawo minbari annahu kana yarqahu iya hawa mimbarin shine yas'aduhu iya hawa mimbarin bi sayfin da takwabi wala qausin ko kwari da baka wala ghairahu ko waninsa indai ana zaman lafiya da wani lokacin haka yake hawa mimbari in kaga ya hawa mimbari da sanda ko kwari da baka to akwai yanayi na yaki ko yanayi haka na ba zaman lafiya an fahimta kuskure na biyu al-iltifatu yaminan wa yasaran inda su'ud al-mimbar a ce liman dole in zai hau mimbar sai ya waiga hagu da dama a ce dole sai ya waiga nan ya waiga nan sannan zai hau mimbari wa yaltafitu ba'd al-khutaba yaminan wa yasara inda qawli a wasu daga cikin masu kutuba suna waigawa daman su da hagun su inda qawlihi yayin fadin shi amurkum an haku ina umartar kuma ina ina ina ina hanin ku wa inda salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama ko lokacin da ake wa ma'aikin Allah salati sallallahu alaihi wasallam ya gani mun iya hawaye ga wani iya waye ga wani ko lokacin da amurkum an hakum a cikin kudu bas ina masa ba ku umarni da umarnin Allah ina mai hana ku daga cikin irin abin da Allah ya hana ana fahimta to dai lokacin ba wani jiyo kai da zaka yi zaka yi fesa din mutane kana faɗa musu wannan qala shafi'i imamu shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa wa yakbulu bi wajhihi manzala iya fuskantar da fuskarsa kawai ga al'umma wala yaltafitu yaminan wala shimal manzo Allah idan iya kutuba baya waiga wannan baya waiga wannan kawai iya fesa din mutanen da suke gaban su an bayyana wal iqbalu bil wajhi min hadihi sallallahu alaihi wasallam liman ya fuskanci mamu da fiskar sa ya fuskance su gaba da gaba to iya cikin koyarwar manzo Allah cikin kutubarsa ana bayyana amma karkana kutuba kana waiwaye nan kana waiwaye nan indai ba wani ƙara ka ji daga bayan ka ba to wani ya halatta kawai ga game yake faruwa amma inda lafiya lafiya ka yi fesa ɗin mutane kawai ka dinga faɗa musu Allah da manzan Allah a ƙalibin lukayyim malin ibn lukayyim yake cewa wa kana wajuhu sallallahu alaihi wasallam kibalihim fi waqtil kutuba ma'aikin Allah fiskarsa tana kallon mamunsa a lokacin da yake kutuba suna zazzaune shi kuma iyakan mimbari iyakan su kuskure na uku rafa'ul yadaini inda du'a daga hannu yayin addu'a akan mimbari a ranar juma'a ko liman din koma mun wannan kuskure ne wala jigo abinda aka saba da shi da yawa za ga limama masu na daga hannu to addu'ar da ake akan mimbari ba daga hannu haka zai dinga kwararo addu'a kuna cewa amin sai dai in addu'an neman ruwa ce kamar addu'ar an rasa ruwa ana addu'a Allah ya shayar da ruwa ya shayar da al'umma ruwa to shi ma ɗan yatsa da yake ɗagawa wannan asabaha wannan manuniya ita yake ɗagawa kuma liman ne zai ɗaga iya addu'ar neman ruwa kuma iya ɗaga ɗan yatsan sa haka so kuma kuma kuna cewa amin a addu'a akan mimbari ma daga hannu to mali hisa ko abin da kuskure ne daga hannu yayin addu'a a kan mimbari wa hadha min al-aqda'il muntashira inda al-khutaba mali ce wannan kusakure da suka yadu a gun masu gabatar da khutba da yawa fasawaduhum yawancin su za ka gani yarfa'u yarfa'u yadayhi inda du'a yawancin su yawancin su ne sawaduhum din da yawan su za ka ga liman iya daga hannu haka yayin yin addu'a iyakan minbari wa ruya an ammara bini ruwaiba annahu ra'a bashar bin marwan a wannan amara ya ga dan gidan marwan bin al-hakam kenan bashar bin marwan bin marwan alal minbar ya gashi akan minbari rafi'an yadayhi iya mai daga hannayensa iya addu'a fa qala sai amara yace da shi qabbaha Allahu hatainil yadayn sai musu mummunar addu'a kamar Allah ta'ala ya bakanta waɗannan hannayen guda shi ne ƙabba Allah hatainil yadai an fahimta laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma yazidu ma yazidu ala an yakula bi yadihi hakaza wa ashara bi asbihi al musabbah sai ce manzon Allah ni ido na ya nuna me shi inji amara idan iya gabatar da addu'a akan mimbari a ranar juma'a to baya karawa akan ya daga dan yatsan hannunsa a sabba haka yake daga shi sahabi yace haka ga manzon Allah yana yi indai addu'a ce akan minbari a ranar juma'a baya karawa akan daga dan yatsan sa guda daya manuniya a yayin da yake yin addu'a an bayyana jannan qala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam yace wa yakrahu lil imami raf'u yadayhi an karhantawa liman daga hannayensa halin du'a fil khutbah a yayin da yake addu'a akan mimbari a kutubarsa ta juma'a li'annan nabi sallallahu alaihi wasallama inna ma kana yashuru bi asbuhi idza da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya nuni da dan yatsan sa manuni a lokacin da yake addu'a akan mimbari ana ganewa to masu dagawa raina suka samu gida a ina tambayar ku ne limamai da suke daga hannayensu akan mimbari suna addu'a a ina suka samu yau kai shuru ko ba limaman juma'a nan ne to ka gani ko ra'ayi ko haka naga ana yi yi kuma addini ba ya daukan wannan duk abin da zaka yi addini ya zamto kana da dalili ya zamto in an tambaye ka za ce ga dalilin da nake kaga yanzu da yawa daga cikin limaman juma'a suna yi amma ba son dalili ba sai su dau abin su yi kiyasan addu'a normally ba addu'a akan minbari ba tun da addu'a nomar ka zaune kai ka ɗaga hannu ma suna ne kai addu'a amma ba a kan mimbari ba an gane ko amma a kan mimbari ba a rawaito manzan Allah iya daga hannayensa amma addu'ar ka a gida ko bayan wutiri ko kafin sallan asuwa ko a cikin masallaci ka ɗaga hannu ma suna ne ana fahimtar wannan amma addu'a a kan mimbari daga limamin har mamun ba a ɗaga hannu imamun nawawi ya ce al-muradu bil hadith alladhi nahanu fihi a ko da yake mun tsallake ko kuma qalan nawawi imam an-nawawi yace haza fihi anna sunna wannan shine cewa ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarfa al-yadd fil khutba ba daga hannaye yayin khutba yayin addu'a a khutba wa huwa qawlu malik wannan shine maganar imam malik ina malikawa to ga mai gida ma abin da yake ba daga hannu kaga duk wani wanda yake cewa ba maliki ne na gaskiya to kaga shi mahaibiyar ra'ayin Imam Malik wa ashabina wa ghairihim wa ashabina kaga shi kuma Imam An-Nawawi ba maliki bane Imam An-Nawawi ba Shafi'i ne an gane ko sai ya ce wa ashabina da ko malamin mu mu Shafi'awa kenan ya ce Malik ra'ayinsa kenan daga cikin malaman Shafi'iyya ma ra'ayinsu kenan shine wa ashabina din wa gairihim da waɗansu masu bin ra'ayin malikanci ko shafiyanci wa haka alƙadi alƙadi ya hakaito an ba'ad salaf daga wa'ansu daga cikin magabata wa ba'adul malikiya da wa'ansu wa'ansu daga cikin malikawa ibahatihi halattar da daga hannu li'annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama rafa'a yadihi fi khutbatil juma'a hina istasqa sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga hannunsa a kutuba a du'a a kutubar juma'a a yayin da ake neman shayar da ruwa shine istisqa wa izistaska musa li qaumihi fa qul nadhib bi asaka al-hajar fanfajara min husnata asharata ayna kada alima kullu unasin mashrabahu istaska shine neman shayar da ruwa alif da lam din dalab ne sakaya siki siqaya siqaya shine shayarwa aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah ana ganewa amma istaska an zo da alif da lam li talab ana ganewa dalabi shine neman abu neman ama kamar ka ce astaghfirullah shi ma alif da sin dalab ne asalin kalmar gafara ne amma an sa mata alif da sin da ta ta kuma istaghfara ko astaghfirullah wannan duk huruf as-salasatul ula ziyada ne kuma ziyada tana zuwa da ma'anar dalabi a wani lokaci an gane ko kamar istaftahal bab iya neman a buɗe masa ƙofa alfatahi ne buɗewar amma alif da sin da ta dudle ɗala nema wa izistas ka musa ka tunatar da su lokacin da annabi musa yake neman ubangiji ya shayar da ruwa shi ne ɗalabi ke an fahimta? to sai malik ke cewa a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iji waɗancan masu ra'ayin iya ɗaga hannayensa yayin da yake addu'ar neman shayar da ruwa a kan mimbari wa a jabal awalun daga cikin magabata ya suka ba su amsa da cewa bi an na hazar rafa kana li'aridi in ma an ga manzan Allah iya ɗaga hannu yayin addu'a a kan mimbari a ranar juma'a don shayar da ruwa to wani abu ne bujiro yi ne li'aridi ba haka kawai aka yi ba dama kuma na faɗa muku cewa addu'ar neman shayar da ruwa iya ɗaga ɗan yatsansa ana fahimta kaga wannan arif ne wani abu ne wanda bijirwa yake ba a kowane lokaci ake roƙon Allah ya shayar da ruwa ba bijirwa yake shine ya daga amma da wani dalili fahimtu kuskure na hudu italatul khutba wa taqsirus salah ta jan khutba a tsawaita khutba kuma a takaita sallah ma kuskure ne an gane ko a ja hudu ba har a kai karfe ɗaya da rabi ko karfe biyu ana ta yi amma kuma a yi sallah ƙasa da minti uku wannan kuskure ne limamai da suke gabatar da irin wannan kuskure ne ijimalan a minshawi ya ce wa huwa mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam yin hakan sa'a wa sunar manzon Allah ne a ce kutuba ta lillinka sallah a tsayi a lokaci da ake ɗauka wajen gabatarwa fa an ammara fa an ammar bin yasir ammar bin yasir suna cikin wanda aka azabtar da su akan wannan hadisi mahaifiyarsa ma ce ita ce farkon shahidiya a musulunci an fahimta mahaifiyar shi ammar babarsa sumayya ita ce farkon shahidiya a musulunci tun musulunci ya farkon farko a garin maka ake kama su ake daure su ake musu azaba nau'i nau'i akan suna so su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita har ma ta samu shahada ta aka kashe ta da kisa irin na gilla an ce aka feke dibino aka soke ta ce hira ta mutu akan musulunci an bayyanta to shi wannan amma din yake cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tula salati rajul tsawaita sallah ga mutum tsawai ya ja sallah ta yi tsayi wa kasuru kutubatihi kuma ya takaita kutubarsa ya ce ma'inihi ai alamatin min fiƙihi kamar wata alama ce ta cewa ya san addini ana fahimta hadisi ne manzala ya faɗa liman ya tsawaita sallah amma ya takaita kutuba saƙon ya isa cikin ƙanƙanin lokaci to alama ce ya fahimci addini alama ce iya aiki da ilimi ke yini alama min fiqhihi alama ce da cewa ya fahimci addini an gane ko har yace fa'atilu salah manzala ce kuli mamai ku tsawaita sallah ku dan ja sallah sosai ta juma'a amma wa aqsirul kutuba ku takaita kutuba umarni ne manzala yake bayar ku ja sallah ta dan yi tsayi amma ku takaita kutuba wa inna minal bayani la sihra domin bayani akwai alamar kamar akwai wani nau'i na jan hankali a kansa idan an samu wani cikin minti goma ya isa da zakon ya isa cikin minti goma dama ita kuma kutuba abinda ake so sako ake zuwa isa sako ne abinda ake so musulmai su hau kansa wajen aikatawa da abinda ake hana su kada su aikata shi a wannan makon ko a wannan lokacin to iya wannan sakon ake so a isarwa da bayan Allah shi ta kowane hali kuma ce limin ya isar da wannan sakon ko da jan ayoyi da hadisai ko da manganun magabata ya zama to wannan mawdu'in ya isar da sakon zuwa ga mamuzu shi kenan ana fahimta amma yanzu ka je wa'azu mimbaran abubuwan da ake sai ga kamar ma an canja layi kamar ma an ɗauke asalin meye kutuba an kama wani abu da makon ba kutuba amma wannan shine asalin kutuba a sanar da al'ummar musulmi halin da musulunci ke ciki a wannan yanayin me ake bukata ai me ya taso wa musulunci ake so a guje shi me aka yi sakaci da shi ake so musulmi su aikata shi ka takaita sakon ka faɗa wa al'umma shikenan kawai kai kutuba ana fahimta a malikawa ne suka ce dole sai an yi da larabci dole sai an yi da larabci wannan shine fahimtar su domin haka manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam amma wa'ansu daga cikin malamai suna ganin kamar yin da larabcin abu ne mustahab haka ake so amma ba dole bane amma kuma magana da malamai suka fi karfafawa dole a yi larabcin waya Allah kuma a fassara da wani yaran da al'umma suke ji wannan kuma ya halatta malamai sun goye baya a wannan amma tsantsar malikawan ba sa fassarawa ko haka ne Allah ke kuma ligawa tsantsar ban malikin ba sa fasara kuma ba haka aka yi ta da larabcin shi kenan kowa ya ta yi da shi to kun ga abin da ake so a fahimta kuma ba a fahimta yanzu wani masu jin larabcin ba su da yawa kuma gaskiya ba ne kuma abin da ake so kudu ba saƙo ake so yi isa saƙo ne ake so yi isa to duk kayi larabcinka da kai ba maki sai na ibin ka sai ladan ka san abin da ka faɗa a galibiyar ma ba san abin da ake faɗa kaga saƙon bai isa ba kenan sakon bai isa ba kuma kaga hatta qur'ani qur'ani ya fi kudu ba yi to qur'ani ma an yadda fasara shi an yadda fasara qur'ani da dukkan yaran da al'umma za su fahimta tunda aka yadda fasara qur'ani kaga min babi aula aka fasara kudu ba ana fahimtar wannan to wannan shine wallahu a'lam sai malik ya cewa qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa al-muradu bi bil hadith alladhi nahnu fihi abinda ake nufi a wannan hadisin da manzo Allah ke cewa a takaita khutba sannan kuma a tsawaita sallah yake cewa anna salata kunu tawila bin nisba ila ila khutba cewa sallar ta zama ta fi tsayi akan khutba la ta tawila ne shiqu ala al-ma'mum ala al-ma'mumin kuma kare zama to tsayin har ya sa mamu sun ga cikin yanayin takura ana fahimta cewa kada tsayin kuma ya janyo ka kosar da mamun ka sun ga cikin yanayin takura amma duk da yadda ake bukata lokacin da za ka ɗauka wajen gabatar da sallah ya zama to ya ɗan ɗara lokacin da ka ɗauka wajen gabatar da kutuwa wani shi ne abin da hadisin yake karantarwa wahina izin wahiya hina izin cost ai mu'tadila wal kutuba qasdun bin nisba ila mawdi'i ila wad'iha ya zama to ita wannan a daidai lokacin haka aka nabata ayi sallar au mu'tadila ko sallar ta daidaitu a haka wal kutuba ita kuma kutuba qasdun bin nisba ila wad'iha wata manufa ce da take da dangantaka kan abin da za a yi kurbar a kansa ita kutuba mawdu'i ne ai mawdu'i ne misali kawai zan yi kutuba akan a gyara tsarki a san ladabin biyan bukata higa ban daki da fita da tsarki da sauransu to ana so kan da fita daga wannan mawdu'i idan zan yi kutuba kan kabli da ba'adi to yi zama to a iya nan mawdu'in da ke bayani a kansa an fahimta in zan yi kutuba wajen kudaitar da al'umma wajen aikata taimako ga mutane to yi zama to mawdu'in shi ne wannan duk ayar da zan janyo da hadisan su yi munasaba da abin da nake karanta to wannan shine asalin kutuba ka sa topic sannan kuma ka samu ayoyi da hadisi goyi bayan wannan topic wannan shine abin da ake nufi da kutuba amma ana kutuba ana wani abu daban haka kamar ana ziga wani ko ana tallata wani ko ana kama sunan wani duk wannan ba daidai bane ba kutuba ba daidai bane ba daidai bane manzon Allah bai wannan ba an fahimci wannan Allah ya samu dace a kuskure na biyar satahiyatul khutaba wa rakakatul mawdu' mawdu'at satahiyya shine kamar rashin daukan kutubar da muhimmanci ay yaftakiru ila al-umqi aw al-ihtimami bil jawanibi ko kutubar ta zamto ta ta talauta ba ba ba a zurfa bincike wajen yin ta ba an fahimta shine satahiyya kawai a ce ka zo kawai bura-bura-bura ka ɗau ka kakkamo kai kewa mutane hudu ba to yi ma kuskure ne wannan ana so ka yi ba abin da dika duk abin da za a karanta wa mutane ka sanar da su akan membari ya zama to kai bincike a kansa ba a san sattu ne ɗaukan abu ba muhimmanci ko yin abu ba zurfafaffen bincike ko kuma musamman idan har mutum iya so mutum iya so ya yi magana kan karan affairs haka irin abin da yake gudana yau da gobe to bai kamata a ce duk abin da ya ji a labarai ko ya gani a facebook ba ko ya zo ya yamin bari yana bada ba daidai ba ne ba daidai ba ne musamman yanzu da abubuwan suka yawaita na karerai da shari da wane akwai abubuwa da yawa in dai kai mai azarbabin magana ne kan mimbari don ka gani a waya ko a facebook ko a waye to za ka je kuma ka zo ka dinga warware kare da kaiwa mutane ko ka dinga gina mutane akan kuskure yasa ba a san yin magana kan mimbari ba tare da ka bincike abin da yake faruwa kuma alhali abin da limamai za su fahimta shi idan kadiyya ta zo sabuwar kadiyya kamar abin da ya shafi abin da ya faru sati biyu da suka wuce zanga-zangan nan in an samu wa'ansu malamai musamman manyan malamai sun yi bayani kan abin da kowa ya yi shiru ba za a ce kowa sai ya magana kan abin in aka ce kowa sai ya yi magana kan wani za a dinga ta naƙubi ne wani zai ce abu kaza wani kuma zai warware abin ne ba daga na al'umma za su ga ce mu malaman nan gwara kanmu suke yi ta daga wani iya cikin ƙarancin fahimta ga wa'ansu ne mamajuwa a ce duk abin da ya faru komai sai ka yi magana a kansa ai ba lalle ba ne in dai malam wane ya yi malam wane ya to kai ka yi shiru kuma ya kama wani maudu'in daban kuma ka karanta da mutane haka ake yi amma a ce duk abu la yugadiru sagiratan wala kabiratan duk abin da ya taso ba kare ba ba sai ka zo kana ga mutane bayani ai ba zai yi ba wani malam wani yayi malam wato shikenan ni ban ban canje mawdu'i da ya kan abu kamar shikenan to wannan iya cikin fiqihun kutuba iya cikin abin da zai zamto al'umma ana jin su ala basira kenan ana fahimta to wannan shine sahiya kar ai abin ba muhimmanci ko ai abin da gaggawa ko kuma ai abin da ba a zirbo bincike ba warakakatil mawdu'at da kuma ka dau mawdu'in kudubar ya zama to babu tsari duk abin da ya bujiro ma kai zaka yi kuduba a kansa ine rakakatil mawdu'at ana fahimta inna mimma mimma yusuf al yau malin ce iya daga cikin abin da yake da akwai baci rai a kansa a yau inji malan al-mishawi yake cewa huwa tahawwulul kutuba ila wazifatir rasmiyyah cewa juya kuɗi ba ta zama ta wani a wasifatu rasmiya lahamin mawazifin masa'olin la ya ta gayyar wata hawalul la'im cewa ya zama ta kuɗubar wa kama irin tsari ne rubutacce a ce kawai masu kuɗuba kai za a dinga buga kuɗuba ana ba kuna karanta wani kamar gunda gwamnati take da ruwa da addini kenan a ce ba za a bar malami ya yi bincike ya yi nazari kan abin da ya kamata yawan mutane kuɗuba a kansa ba a ci haka kawai za a dinga buga kuɗi ba ana aika muku a ce dole kuma ita za ku karanta wannan ba daidai ba ne kamar wa'an su kuma daga cikin ƙungiyoyin addini su kuma za su yi kuɗi ba su bai ɗaya duk masallatansu a gari duk kuma kuɗi ba ɗaya ce imanin ba hikima ba ce abin da ya shafi nan fantami abin da limamin yake so magana ba maki ba ya shafi yan bolare ko jika da bari ba maki ba ya shafi yan jra ko yan federal locus ba ya shafi yan bypass da sauransu ba kowane guwa akwai abin da ya kamata a faɗa musu ana fahimtar wannan amma a ce duk limaman ku masallatan ku sun kai hamsin sun kai arba'in a gari a ce duk kudubar ku iri ɗaya ce shi ma wannan iya cin abubuwa da akwai kuskure a cikin wani ana fahimta ya zama tabu ne rasmiya wanda za a ce kawai za a tsara shi a rubuta shi bai ɗaya kawai la ya taghayyar ba zai taɓa canjawa ba wa tahawulu la'imma haka za a dinga cancanje limaman da amma mawdu'i ɗaya ne wal khutaba malici kaga masu gabatar da khutubobi allazina biyadihim a'lam ad-da'wa su fa a hannunsu cutar da'awa take ba kowane al'amari a barwa wanda ya cancanta an fahimta ko da kasar da suke da ruwa da tsaki game da addini to ya kamata mawdu'in khutba dai a barwa malamai gasu ko ku ci gaba da administration naku amma mawdu'in khutba a barwa limamai kayansu su suka san abin da ya dace wa al'umma su karanta musu ana fahimta su suka dace ba laifi bane kuma a matsayinka na liman ka rubuta khutbar kaiwa wani wanda ya fi ka fahimta ya duba ba ba matsala ba haka makwarewa ce kuma neman ilimi ne kana da malamin ka kono da kasan ya dare ka fahimtar abin tun laraba ka rubuta sai ka kai masa ka ce akar muka lawa ga abin da zan yi kutuba a kansa yau duba mun da Allah sai ya duba ma inda ku sakure ya baka inda wani ƙara ƙara ya ma abu ne mai kyau wannan ana fahimta amma a ce ƙungiya ko gwamnati ta tsara wa mutane kutuba bai ɗaya to iya cikin kusakure da ake faruwa da shi sannan kuma su malamai su ne a hannunsu tuta ta da'awa take wa rijalul aqida da kuma su ne mazaje akan tabbatar da aqida kadai ta Allah ke to kaga wannan zai ja su zuwa ga as-satahiyya fi tafakirihim hakan kar ja su zuwa ga yin abu da bahi da muhimmanci ko kuma ba dauke da muhimmanci ba cikin tunaninsu wa ilahihim da leke-leken su mimma ja'alahum ayan yan yan yan game suna wanda zai su dinga nutso cikin abubuwan da babu bincike a cikin sa waye su haruna fi a bautikatin takalid kuma za su iya nutso cikin kogi mai zurfi na, na takalidi kwaikwayo al'ama makahon kwaikwayo haka na jiwa na iyaye haka zan yi to kutuba ba ta bukatar takalidi al'am fi masailihim a cikin matsalolinsu na kutuba wa mawdu'atihim da mawdu'an da za su karanta wa mutane wajen gabatar da kutuba allati yatahaddathuna anha wanda za su yi magana kanta akan minbari wa'ada zalika kulluhu ila wuqufil aql hakan kuma iya sa ya haifar da tsayawar hankali idan kana so ka zewa malamai dama to ka bar kowa ya je nazari da kansa hankali da ilimi za a yi aiki da su a lokacin amma na san rubuto mun za ka yi kawo mun ko aiko mun za a yi a rubuci hankali na ba zai tunanin wani abin ba kuma ba zan zirbo bincike kan abin da zan karanta wa mutane ba ana fahimta to iya cewa yin hakan iya takaitar da hankalin limamai da kuma iya nazarinsu wa in ghalin nazar wa idla' fil kutub wa wa tafaqquh kuma haka iya tsare su ya rufe musu zukata wajen idla'i leke-leke littattafai da kuma abin nan fahimta da zurfafa wajen fahimtar addini wa tafaqquh fi dinihim wa aqidatihim da aqidarsu lisayr ala tariq wa bulugul hadaf wajen su tafi akan tsari da kuma su isar da hadafinsu tattakaitawa malamai kudu ba kan mauto idan iya haifar da wannan abubuwa za a hana ka bincike za a takaita ma hankalinka a guda sakonka ba zai isa ba manufarka da kake so ta yi ba da je ba amma an barka kofa a buɗe to zaka yi ta nazari ka isar da sakon da kake so ka isa wallazi yazidu ad-dahsha anna minhum ya'taqidu anna qutub anna anna kutub ko me rubuta ne anna kutuban fiha asharatul kutab al-minbariya haka ne cewa abinda zai ƙara bada mamaki ya ƙara mamaki ne a dasha ya ƙara ma mamaki game da wadancan ya atamidu suna dogara ala kutubin fiha asharatul kutab akan wa'ansu littattafai da tuni an rubuta kutubobi a kansu kamar irin kutubobin su shehu dan fodiyo an gane ko su abdullahi gwandu a ce kawai liman ya dogara da waɗannan tsofin littattafan su zai ɗauko kutuba su dinga karanta wa mutane in dai har an ɗauko kutuba tana magana kan zamani da lokaci kaga wancan lokacin ya bice ai abin da ya zama matsala a wancan lokacin yanzu ba shi bane matsalar ana fahimta da kyau to ka dogara ka kaɗan kan waɗannan kutubobi da ɗaɗɗu wanda ake rubuta su a daɗe ka kutuba ibni nabata fe qara'unaha kamar kutuba ta wani malami ibni nabata ka dinga karantawa auyula qaunaha ala nas ka dinga gabatarwa da mutane ita duna taghayrin aw tajdidin ba tare da ka canja ta ko ka sabunta ta ba wa minhum daga cikin masu gabatar da kutuba man hawwala kutubatul juma'a ila dakhusin wa manasabatin a fayyajal lishar ramadan kutuban muayyana la yataghayyar fi ayi sana wa kazalika li rajab wa shawwal akwai wanda za su mai da kutuba bi kuma idan sun tsara kutuba akan ramadan din bana to ita ce za a karanta baɗi baɗi waccan baɗin baɗi da haka in sun yi wata kutuba kan layya ita ce da duk shekara in sun yi wata kutuba akan tafiya aikin haji sun yi wata kutuba kan wata munasaba a ce duk shekara kuma ita za a karanta shi ma wannan kuskure ne inji ba ana fahimta haza ma aqalu tilkal kutub min al usul cewa irin wannan da daddan kutubar akwai karancin usulubi al'amsal li'ada'iha wanda zai zama to ya dace wajen gabatar da ita wa iblagi halin nas da kuma isar da wannan kuɓar zuwa ga mutane fa'ada kullu haza wa gairihi wannan da waɗansu su duk suna bayarwa ila ingimasi nas fi shahawati ya jefa mutane wajen nutso cikin sha'awa-sha'awai wal ma'asi da ayyukan sako duna zajirun nasihin amin ba tare da an samu wani mai tsawatarwa mai nasiha amintacce yarju sawab min Allah wanda zai dinga kwaɗe neman lada abun Allah inda ya ce kuɗi ba wanne zai tsara ya baka ta duk wannan matsalolin za su faru a cikin ta da kuma waɗansu waɗanda kuskure ne shida zikiru ahadithu da'ifa wal mawdu'a ya zama to a kuɗi ba ana ambatan wa'ansu hadisai da'ifan hadisai da kuma irin hadisan da aka yi wa manzon Allah ƙarya ma akan su ana ganewa akwai hadis maudu'a akwai hadisu da'ifa wanda yana da kyau duk malamin addini mai da'awa to ya dan fahimci wani abu daga cikin wannan karka zo ka dinga yi wa mutane wa'azi sama da awa ɗaya kuma hadisin da ifi ka ka gina sa kan tobalin toka ke an fahimta shi ne gaskiyar magana wannan ka dinga kokarin haddasa na an wani an wani amma da ƙarshe an ci hadisin da ifi kuma sai sun ci hadisi da ifi baka ba hujja da shi ana fahimtar wannan wajibi ne masu da'awa aikin ba ba na zama bane ba aikin bincike ne da hana ido bacci inda har Allah ta'ala ya kaddara kana kan wannan layi to zancen kwanciya da sharholiya ba naka bane ka sani duk abin da zaka faɗa mutane sai ka zamto kana da sika a kansa ka tabbatu ina faɗa muku cewa kun ga darasi da ake a galibiya bayan awa daya a irin wannan lokacin wallahi wani malamin sai awa uku iya bincike akan abin da zai na awa daya awa uku zai iya bici ba wai kawai littafin zai zaro a kan kanta sai zo ya bude karanta ba sai ya karanta wani abu in ya fi karfinsa ya buga waya in luga ce ta tsaye shi ya tambayi abokansa wanda suka karanci luga na ga wata kalma gari biya mai take rufe wannan hadisin mai matsayinsa ne na ga wani ya sa haiwa ne ya ce da ifi ne mai abin da malamai suka ce duk abin da yake shafar a galabiya malamin da suke dawa irin wannan ne sai mutum ya ɗau awa uku wallahi iya bincike a kan darasin awa ɗaya da zuwa mutane domin gujewa kada ya ji fasashin kuskure an fahimta gudun duk abin da zai tsora su a kayan zamto iya da ƙini iya da siƙa a kansa wanda kuma shine amanar ilimi shine amanar ilimi yasa shari'a ba ta yadda kowa ya zama mai da'awa ba a cikin da'awa fardu kifaya ne in an samu wani ya ɗauka to shi ya hutar da mutane da yawa can ma wata unguwar a samu wani ya riki ya hutar da mutane da yawa ana fahimta amma aiki ne ba kankanin aiki ba yanzu kai a ce a kawo mahadisai goma ko hamsin a ce ka ware wani hadisi ne da ifai wani ne mawdu'a haka an haɗa ka da aiki yayi wallahi ba karamin aiki aka haɗa ka da shi ba amma malamai cikin awa ɗaya biyu su ware ma wani wannan hadisin da ifi ne wannan hadisin mawdu'a mawdu'i ne ana fahimtar wannan kuma dalilin da ya samu da yake magana akan wani akwai orientalist turawa da suka shigo domin su cakuɗa wa wa'ansu daga cikin musulmai addininsu su shigo da abubuwa na shubuha wanda in baka yi zurfi cikin addini ba za ka gano shi ba hatta masu bin addinin masihiyya suna da wannan akwai ƙungiyarsu ta 'yan baza ta dinnan wallahi sai su ɗau membobin su kai su yi karatun addini a jami'o'i domin su dinga gwara kan musulmai kawai suna da wannan tsarin a cikin addininsu su ɗau nauyinsu ce su karanta islamic studies a jami'o'i mai manufar haka don zo su dinga gwara kan musulmai kawai ana fahimta yanzu misali akwai wani hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a an kawata min an soyantar min a duniyar nan ta uhibba uhibba ilayya fi dunyakum an-nisa wa waje altu ƙorata aini fi sala manzo Allah ya ce an kwaɗaitar min an soyantar min a zuciyata a wannan duniyar tauku naji ina kaunar mata da turare da kuma an sanya mini naji daɗin zuciyata lokacin da ke yin sallah haka manzo Allah ya faɗa yanzu misali daga mutum kace kai wani malami ya san mata da Allah ya bansa kai ko zargin sa kake zargi ne zargi ne ka aiwa nan ma wa bayan mata ne kaga zargi ne wannan ba yabo bane to ya zaka fassara wannan hadisin da manzo Allah ce an soyan tirmin a zuciyata an nisa eh ya za a fassara shi kun ga wannan dole sai an koma luga kuma in kai kawai hadisi tsura ka karanta to wannan hadisin ka fassara zaka yi wa mutane dadi dole su ga kuma malaman luga suna da al-ma'arifa suna da al-nakira idan kalma ta zo da al-ma'arifa manufarsa da ba idan kalma ta zo nakira manufarta da ba kamar hubbiba ilayya fi duniya kuma an-nisa sai ta zo da alif da lam to matan nan sanannu kamar matan sana aure an kwaɗi ta mai so su wannan laifi ne dan an ce mutum iya san matarsa laifi ne bayanai ba to haka za a fasara hadisin an kwadaitar min da so mata na na aure ba laifi bane wannan har ma manzon Allah ce duk wanda baya san matansa baya kiyin su da yus la yadkhulul janna amma da kalmar ta zo da nakira hubbiba ilayya fi dunyakum nisa'un to kowace mace sai guci ita ce kalmar da za ta haifar da zargi kuma kaga wannan in ba a samu bincike da zurfafawa ba sai mai fassara ya je na fassara kwakwa kuma sashi ai annabin nasu ma an ce san mata gari kuma haka bane kaga wannan zargi wannan zambo ne ba zan bayabo bane to saboda haka kowane hadisi ne kulli maqamin maqam irin wannan suna nan da yawa a cikin addini in ka gangaro babin tafsiri akwai su da yawa a qur'ani in ka zo bangaren hadisi akwai su da yawa dole wai ba kawai ka karanta abin ka ji fasarar sa ka tafi ba sai ka bincika yaya abin yake ana fahimta to wannan dai kare ja mu lokaci da yawa dole mai kutuba ko wanda yadda shi malami ne ko yake nema ya zama malami to aiki ya same shi ba kar ka rubuta wa mutane ko ka masu wa'azi da hadisi da ifi ko hadisi mautu'i an gane ko yawa yanzu dole akwai wannan matsalolin ga sunan da yawa akwai larabawa suna kirkirar karin magana da yawa kuma sai a dauka hadisi kamar a ce a annazafatu min al-iman kaga wannan ba hadisi bane tsafta tana cikin addini magana ce ta larabawa ko kuma yawma nahari yawma saumi kuma yawma nahari ran da aka dau azumi rannan za ta fado daidai ranar kuma ayyanka ayi sallar layya shi ma wannan kiran magana larabawa ne dewa suna nan ba zaka ji su larabci ne tsantsa ma wallahi ba hadisi bane kaga in ba zuwa makaranta da bincike sai ka dinga karawa mutane hadisai ne har maka ce ai manzon Allah ya ce annazabatu minal iman dokar ya kake masa bai ya fada ba ana fahimta saboda ka wa aiki ne jajajir wallahi a wannan harkar ta da'awa aiki ne ba gangana aiki ba saboda ka ina kira ga musamman limamai ko da suke kwaɗayi su zama malamai to su dinga bincike kan abin da ya kamata za su faɗa wa mutane a gane hadisi da ifi da hadisi mawdu'i maliki cewa nasma'a min kasirin min al'imma wal khutaba zaka ji da yawa daga cikin malamai ko masu gabatar da kutuba ana ganewa ahadithun ghaira thabita za su dinga karanto hadisi wa mutane kuma hadisin ba su tabbata wala asar Allah hadisin ma kwata kwata ba su da asali kwata kwata ma manzon Allah bai bade su ba wa qad nahal ulama arwayatu alahadithu da'ifa duna tawdih malamai sun hana ma a gaban mutane ga dinga jawo ruwayar hadisi da'ifi ba tare da kaiwa mutane bayani ba ya ba ba daidai bane irin wannan darusan da yawan su ɗaliban ilimi ake yi wa ɗaliban da za ka ba su dama su same ka bayan sallan asuba ko da daddare ku yi darasi kai ɗalibin ilimi su ɗaliban ilimi to sai ka fayyace musu komai da komai amma ilka'in darasi irin wannan na gama gari to wani abin dole ba za a fayyace shi ba ana fahimta to kaga dole ne malam abin da yake so ya faɗa mana anan shine ka dinga jawo ruwayar hadisi da ifi a gaban mutane to malamai ma sun hana ka in dai ka san hadisi da ifi ne kar ma ka karanta mutane shi ka kewaye shi ka kai kan hadisi mai ingancin karanta mutane wata bayini da'afiha kuma ko ɗaliban ilimin ka kewa karatu sai ka bayyana musu da raunin hadisi akwai da'afun fil isnad akwai da'afun fil mat akwai rauni a isnadin an wani an wani an wani to wani raunin hadisin ne yake faruwa wani raunin hadisin kuma a matanin hadisin ne a ce kala kalar kaza kaza abinda aka ce manzon Allah ya faɗa to wani lokacin raunin a cikin karamin ana fahimta to kaga wannan dole a dinga yi wa ɗaliban ilimi bayani su gani wa minhum man harrama zalika daga cikin malamai akwai wanda suka ce hakan haramun ne ka zo ka dinga yi wa mutane wa'azi da hadisi da ihi to haramun kake aikatawa ba daidai bane ana fahimta wa aqlaza annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kausa harshe akan wannan da yake cewa liman ya tahaddasa bi kulli ma yasma'a faqal manzo Allah ke cewa duk abin da kaji ka adar ka faɗa to manzo Allah ya tsananta kausa murya akan sa yake cewa kafa bil mar'i kadiban ya ishi mutum ya zama tacaccen makareci an yi hadisi bi kulle ma ya sama a ce duk abin da ya je je ya adarwa da mutane haga har yanzu na akwai masu suke ɗora kansu a yi zaje su kunna kasar ɗin albani ko malam ja'afar ko wani malami su ji karatu ya kuma zama masu wa'azi to dole ne sai ka yi ai ba dole bane waɗannan manyan malamai Allah ya gafarta masu sai ka ji karatun domin ƙara bayani ko ka ji yadda suka fassara aya ko suka fassara hadisi amma wai ba ka dogara itimadinka na kul ba a ce sai ka ji karatun wani ko ka kunna kaset ɗin wani sannan kai kuma za ka yi karatunka wannan ba daidai ba ne wannan cin amanar ilimi ne amma ka ji wa'azin manyan malamai don ka ƙara fahimta ka ƙara wayewa wannan daidai ne amma wallahi wa sun ba su ji kaset ɗin wani malami ba za su yi karatu ba sun ɗora kansu wannan aiki ko ba daidai ba ne ba sai malik ya ce manzon Allah ya ce ya ishi mutum ya zama makaryaci a ce duk abin da ya ji bai yi bincike ba fatawar ba ta canja lokaci zuwa lokaci ba ya zo ce zai zauna kan kujera ya karantar da mutane wannan to ya isa zama makareci ha zafi man ya tahaddasu bi kulli ma yasma duna an ya'lama siha wa da'f wannan kuma iyakan duk wanda ya ji magana ba tare da ya gane ingancin ta ko raunin ta ba fa kaifa biman yasiru min al khutaba fi ala zalika to kuma yaya abin yake game da limamin kuduba wanda ya dori kuduba sakan wannan akan kawai hayaniya da harma gaza ba bincike ba dikka ka zo ka dinga samu mutane kana ba su labari kuma kudu ba kake musu wannan ba daidai bane ma'a amalihi a wa tanbihi ila anna hadha alhadith da'if aw mawdu ba tare da yayi wa mutane biyayya da jin hankali ba hadisin nan da na karanta muku ba da'ifi ne hadisin nan da na karanta muku mawdu'i ne ba tare da yayi wannan ba shi kansa ma bai san hadisin mawdu'i ne ko da'ifi ne bai sani ba hidai kawai ya ji an karanta hima ya ɗauka ya karanta bal inna minhum man yujadil daga cikin su ma akwai mai jayayya ya kafa hujja amma da hadisi da yini ya kafa hujja ko ya kare ra'ayinsa ko mazhabarsa ko kungiyarsa amma duk abin da zai faɗa duk fafutukar ta hadisa da yini ne kaga wani afakin ilimi dariya za ka yi masa akwai wani wanda yake ban labari wa yana ta wata maharahi da wasu haka a wata majalisa haka a wani gune na cibiyar addini an kawo ta ƙadiyya sai ce to shi iya so a kamai dalili daga cikin dalilin da suka faɗa wai wai haka ake amaka har da limamin juma'a a jiki ba wai wai haka ake amaka ya zo na hujja ce ai ba hujja ba ce maka ba sa ladanci liman ya faɗa ma ladan ya faɗa mu muna yi kaga ai ba addini bane ba hujja mu ba za mu yi ba ba duk abin da yake ana yi a maka yi za ka kafa hujja da shafin addini ba ana kafa hujja kan qaulun sahaba ko amalin sahaba yanzu ko mutanen makka ne zuwa sahabbai bane ba sahabbai bane ana fahimta amma wannan ai abun kunya ne a ce wai ka kawo hujja a ilmance ka ce wai haka haka da gari ana yi maka to da kai da dan tasha mai bambancin ku a ba bambanci kamar ra'aitan nas ne saboda ka amanar ilimi ku je ku yi karatu bayan Allah kai karatu kai ikilasi shi malintan nan Allah ne ke samu ta riga ba karfi bane ba dabara ba ce ba wayo ba ne ka je ka yi ta karatu da ikilasi sai Allah ya kai ka dukkan matsayin da kake zato Allah ya samu dace sai malik ke cewa bal inna minhum man yujadil wa yaftari sihatihi akwai wanda za su yi jayayya akwai wanda zai kaga ma ya ce abu ne mai inganci kuma mai inganci bai wa nisbatihi ila rasulillah kuma har ya jingina wa manzon Allah magana kuma a magana ƙarya ce wa yasiru mustakbiran ka Allah mai sama'a sai waye gari zama mai girman kan gaske ka Allah mai sama'aha kamar ma bai taba jin magana ta gaskiya ba kuma manzon Allah ya ce man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da ganga in ji manzo Allah to je ne gun zaman su a wuta a gwana hadisin iya da hadari a gun masu wa'azi iya da hadarin gaske Allah ya samu dace an dan jawazin yayi wahala yau da yake wa'azi ne na malamai dole bai ba da wahala kan wa'azin da za a yi wa sauran mutane wannan dai shine karshen bayanai da malai ka game da kusakure da ake samu a kutu a juma'a in Allah ya kai mako mai zuwa zamu tashi aka ba'un fi salatul eid zamu tashi kan kusakuran da ake samu game da sallar idi wannan kuma shine karshen darasin mu ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar mu muna addu'a gare mu ga zuriyar mu Allah ta'ala ya shirye da mu ta farke madidici Allah ya dora mu a hanya madidici muna addu'a ga kasar mu da jihar mu da garuruwan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ƙara mana ruwa mai yawa mai alkhairi dukan gurabin da suke buƙatar ruwa Allah ta'ala ya kai musu Allah ya shayar da su ya Allah Allah ka raba mu da fari Allah ka raba mu da dukkan abin da ta da hankalin mu ya Allah Allah ta'ala mana roƙon ka da albarka a garuruwan mu da gidajen mu da masallatayen mu da kasuwannin mu ya Allah ta'ala mana roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk masu taimakon addini Allah ka dafa musu duk masu yi wa addinin mazakon ƙasa Allah ka mana maganin su Allah ta'ala muna roƙonka ka taimaki dukkan mai taimakon addini ɗan midiyar mu muna musa don Allah ya dafa musu taimaki su limaman wannan masallaci da na'ibai da yan kwamiti muna sassa addu'an Allah ta'ala ya musu jagora ya musu sakayya da aljanna muna addu'a ga dattawan mu na wannan masallaci na wannan uwa suna nan wanda muka sa su cikin addu'a Allah ta'ala ya taimake su ya karfafa gwiwar su akan wannan addini da kuma yi masa hidima akwai aminan mu da yawa yan kasuwa da suke bukatar addu'o'inmu wajen neman ingancin kasuwancinsu da kuma albarkarsa to muna musu addu'a da wanda suka sanar da wanda ba sanar ba muna sa sa don Allah ya albarkaci kasuwancinsu Allah ya albarkaci sana'arsu da ayyukansu manoma Allah ya albarkaci nomansu masu aikin ƙarfi Allah ya albarkaci abin da suke samu dukkan wani mai nema ta hanyar ta halatta Allah ya inganta masa ita Allah kuma ya sanya masa albarka a ita muna addu'a ga mai wannan gida da ya asasa wannan masallaci sanata goje Allah ya mai sakayya da alkhairi Allah ya karɓa shi wajen ayyukan alkhairi